بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله الثالث عشر أن جزاء المأمورات الثواب وهو من باب الإحسان والفضل والرحمة وجزاء المنهيات العقوبة وهي من باب الغضب والعدل ورحمته سبحانه غضبا فما تقلق بالرحمة فما تعلق بالرحمة والفضل أحب إليه مما تعلق بالغضب والعدل وتعطيل ما تعلق بالرحمة أكره إليه من فعل ما تعلق بالغضب الرابع عشر أن باب المنهيات تسكت الآلاف المؤلفة منه الواحدة من المعمورات وباب المأمورات لا يسقط الواحدة منه الآلاف المؤلفة من المنهيات الخامس عشر أن متعلق المأمور الفيل وهو صفة كمال بل كمال المخلوق من فعاله فإنه فعل فكمل ومتعلق النهي ترك والترك عدم ومن حيث هو كذلك لا يكون كمالا فإن العدم المحض ليس بكمال وإنما يكون كمالا لما يتضمنه أو يستلزمه من الفعل الوجودي الذي هو سبب الكمال وأما أن يكون مجرد الترك الذي هو عدم محض كمالا أو سببا للكمال فلا مثال ذلك أنه لو ترك السجود للسنم لم يكن كماله في مجرد هذا الترك ما لم يسجد لله وإلا فلو ترك السجود لله وللسنم لم يكن ذلك كمالا وكذلك لو ترك تكذيب الرسول ومعاداته لم يكن بذلك مؤمنا ما لم يفعل ضد ذلك من التصديق والحب له وموالاته وطاعته وعلم أن الكمال كله في المعمور وأن المنهي ما لم يتصل به فعل المعمور لم يفد شيئا ولم يكن كماله فإن الرجل لو كان للرسول صلى الله عليه وسلم لا أكذبك ولا أصدقك ولا أواليك ولا أعاديك ولا أحاربك ولا أحارب من يحاربك لكان كافرا ولم يكن مؤمنا بترك معاداته وتكذيبه ومحاربته ما لم يأتي بالفعل الوجودي الذي أمر به السادس عشر أن العبد إذا أتى بالمأمور به على وجهه ترك المنهي ولا بد فالمقصود إنما هو فعل المأمور ومع فعله على وجهه يتعذر فعل المنهي فالمنهي عنه في الحقيقة هو تعريض المأمور للإضاعة فإن العبد إذا فعل ما أمر به من العدل والإفة امتنع صدور الظلم والفواحش منه فنفس العدل يتضمن ترك الظلم ونفس الإفة تتضمن ترك الفواحش فدخل ترك المنهي في المأمور ضمنا والطاعة وليس كذلك في عكسه فإن ترك المهذور لا يتضمن فعل المأمور فإنه قد يتركهما معا كما تقدم بيانه وعلم أن القصد هو إقامة الأمر على وجهه ومع ذلك لا يمكن ارتكاب المنهي البتة وأما ترك المنهي فإنه لا يستلزم إقامة الأمر السابع عشر أن الرب تعالى إذا أمر عبده بأمر ونهاه عن أمر فعلهما جميعا كان حسلا قد حسل محبوب الرب وبغيضه فكان يقوم له من محبوبه ما يدفع عنه شر بغيضه ويقاومه ولا سيما إذا كان فعل ذلك المحبوب أحب إليه من ترك ذلك البغيض فيهب له جناية ما فعل من هذا بطاعة ما فعل من من الآخر ونذير هذا شاهد أن يقتل الرجل عدوا لملك هو حريص على قتله وشرب مسكرا نهاه عن شربه فإنه يتجاوز له عن هذه الزلة بل عن أمثالها في جلب ما أتى به من محبوبه وأما إذا ترك محبوبه وبغيضه فإنه لا يقوم ترك بغيضه بمصلحة فعل محبوبه أبدا كما إذا أمر الملك عبده بقتل عدوه ونهاه عن شرب مسكر فعصاه في قتل عدوه مع قدرته عليه وترك شرب المسكر فإن الملك لا يهب له جرم ترك أمره في جنب ترك ما نهاه عنه وقد فطر الله عباده على هذا فهكذا السادات مع عبيدهم والآباء مع أولادهم والملوك مع خدمهم والزوجات مع أزواجهم ليس التارك منهم محبوب الأمر ومكروهه بمنزلة الفائل منهم محبوب أمره وبعض مكروهه بوجه نعم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك إمواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a wani masallaci mai albarka masallacin mojibbo da ke nan kofar kaura a cikin garin katsina a jihar katsina a wannan yammaci na talata duran laraba yau muna sha hudu ga watan zulhijja hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda kuma yake daidai da goma ga watan shida miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyar a wannan majalisi da muke karatu cikin wannan littafi mai suna uddatu sabirin wa zakhiratu shakirin wallafar al-imam al-allama shamsuddin abu abdullah muhammad ibn abi bakr ibn qayyim al-jawziyyah rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 18 a cikin wannan littafi sannan a jerin darussan mu a wannan masallaci wannan shine na 348 muna cikin kafin mu shiga karatu za mu miƙa ta'aziyar mu ga dan uwa babban limamin wannan masallaci al-imam Haris Isa bisa rasuwar kanwar mahaifiyarsa da Allah ya mata rasuwa jiya aka yi jana'izarsa musa ta addu'a Allah subhanahu wataala ya gafarta mata Allah ya mata rahama Allah ya jikanta Allah subhanahu wataala ya haskaka mata makwancinta yalwata mata kabarinta Allah ya karbi kyawawan ayyukanta ya yafe mata kurakuranta ta sanya aljannatul firdaus ita ce makomarta sannan kuma waɗanda suke ƴaƴa da jikoki da ƴan uwa da dangi da masoya Allah ya ba su ladan hakuri da juriya Allah ya ji kan musulmanmu da suka riga mu gidan gaskiya mazansu da matansu Allah ya gafarta musu kuma Allah ya cika mana da imani idan ba mu manta ba har yanzu dai darasin da muke ciki a wannan littafi mai albarka shine magana da al-Imam Ibn al-Qayyim alaihi rahmatullah yake yi dangane da tattaunawar da malamai suka yi akan hakuri wajen aikata kyawawan ayyuka da hakuri kuma wajen barin laifi laifuffuka hakuri wajen aikata kyawawan ayyuka da kuma hakuri wajen kaucewa abubuwan da Allah ya hana ya haramta kowanne daga cikin wannan nau'uka na haƙuri biyu al-sabru ala al-ma'murat da kuma was-sabru ala al-manhiyat duka waɗannan nau'uka biyu na haƙuri manyan al'amura ne masu girman gaske wanda akan su rayuwar musulmi ta addini ta gino tare da haƙuri a bisa ƙaddara wanda shine kaso na uku cikin kashe-kashen haƙuri guda uku to malamai suna tattaunawa akan kashi na farko da na biyu asabru alal ma'mura da sabru alal niyat ka yi haƙuri ka bi Allah ka yi abin da ya ce ka yi koranka baya so kuma kuma ka yi haƙuri ka bar abin da Allah ya hana ka ya haramta maka ko da ranka baya so to kuma cikin waɗannan biyu ɗin sai malamai suka ci gaba da tattaunawa wanne ne ya fi falala wanne ne ya fi falala ka yi haƙuri ka bi Allah ka bi umarninsa ko ka yi haƙuri ka bar abin da ya hana to shine a cikin kawo dalilan kowace kowane bangare ibn qayyim yana cikin babu dalilin bangare na biyu waɗanda suke cewa ka yi haƙuri a kan bin Allah subhanahu wata'ala da kiyaye umarninsa shi ne a gaba cikin fuskokin da yake kawowa mun tsaya a kan fuska ta ta goma sha uku inda ya ce a tsarifu ashar أن جزاء المأمورات الثواب وهو من باب الإحسان والفضل والرحمة وجزاء المنهيات هو جزاء المنهيات العقوبة وهي من باب الغضب والعدل ورحمته سبحانه تغلب غضبه فما تعلق بالرحمة والفضل أحب إليه مما تعلق بالغضب والعظم وتعطيل ما تعلق بالرحمة أكره إليه من فعل ما تعلق بالغضب ما لا يجي فسكة تشاؤه ولتكينون تشيوى حقولي أكم أيكة أمرني ينا دفل لا سمد حقولي أكم بلن أبن أكهنا يجي أن جزاء المأمورات الثواب sakamakon yin abin da aka yi umarni a kansa sakamakon aikata abubuwan da aka yi umarni da su shine الثواب كساملاده أورد الله سبحانه وتعالى وهو من باب الإحسان شكما لادا yana daga cikin ihsani ne lada ihsani ne wal fadli kuma falala ce wal rahmatu kuma rahma ce wa jazaa al manhiyat shi kuma sakamakon aikata abinda aka hana ka al uquba shine uquba wanda ya aikata abinda aka hana shi sakamakonsa shi ne hukuma wahiyar min babin gadabi wal'adli wal'adli ita kuma hukuma tana daga cikin wato hushinsa fushinsa da kuma adalcinsa wa rahmatuhu subhanahu taghlibu ghadabahu rahmatsa kuma ta rinjaye fushinsa fama ta'allaka bin rahmati don haka abinda duk yake da alaka da rahama والفضل ko yake da alaka da falala ahabbu ilaihi yafi soyuwa wurin Allah mimma ta'allaqa bil ghadabi wal adli sama da abin da yake da alaka da da fushi da adalci wa ta'tilu ma ma ta'allaqa bir rahmati mutum yayi watsi da abin da yake da alaka da rahma akrahu ilaihi Allah ya fi kin wannan min fi'li ma ta'allaqa bil ghadabi da fiye da aikata abin da yake da alaka da fushi abin da ibnu qayyim yake faɗa ana shine sakamakon kowane bangare sakamakon kowane bangare zai fito maka da ma'anar cewa bangaren umarni yafi bangaren barin abin da aka hana shi umarni wanda duk ya aikata abin da Allah ya umarni da shi da sallah azumi zakka hajji gaskiya amana wanda duk ya kiyaye wannan babin to zai samu lada ne a wurin Allah ladan da ubangiji kuma zai bashi wani abu ne na rahamarsa da falalarsa da kuma ihsaninsa ubangiji subhanahu wata'ala yana bamu yana bamu ladan ayyukan da muke yi ne min babil ihsan wato ta hanyar kyautatawa للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين دون أبن نظامي الله يبام لنا إحساني أيمنا شيء إحساني شيء أيمك وانا أبو في يد وانا كي أيمك وانا ساكمكو في يد وانا كي كي أيكن كي شيء إحساني وانا بيزم دولني أيمك شيء بقى أما سيأك أيمك شيء سيأتي أيمك إحساني إحساني شيء قولوا له ƙololuwar abin da bawa zai yi ko za a yi masa shi da ihsani ko a matakan wato kusantakar Allah subhanahu wata'ala matakin ihsani shine kololuwa bayan matakin musulunci da imani sai ihsani to idan mutum yayi aikin kwarai kamar yadda Allah ya ce yayi Allah ya bashi sakamako to ihsani ne saboda babu wanda yake bin Allah bashi duk wani abin da kaga Allah ya maka shi ya wajabta wa kansa kawai ya maka shi ya sa kansa Allah ba a tilasta shi ba a cewa ya yi a tilas ala tilas wannan sai dai mahaluki amma ba Allah ba saboda komai nashi ne lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard lillahi mulku samawati wal ard Allah ke da mulkin samai da ƙasa wa man fihin da duk wanda yake cikin su saboda mulkin sa ne shi ya sayar da ya ga dama da kayansa aka ce wannan rigar mulkin ka ce taka ce in ka ga dama ka sa in ka ga dama ka kisawa in ka ga dama ka yi ka sayar in ka ga dama ka bayar kyauta in ka ga dama ma ka yage ta ka yi shimfiɗa da ita ka yi magogi da ita ba da zai zo ce ka masa laifi saboda saboda taka ce saboda ka shi mai mulki yana da cikakken tasarrufi akan mulkinsa to idan mahaluki yana da wannan tasarrufi ina kuma ga al-khaliqu khaliqus samawati wal ardi wa ma fiha kaga shi ke da wannan cikakken ikon da babu mai irin nasa to saboda haka duk wani abu da kai da falalarsa ne kai da imaninka da ka shiga musuluncin ka fahimci musulunci duk kyautarsa ce da Allah ya ga dama sai baka dudum kamar yadda ba wasu kamar yadda ya bar wasu dudum ba sa ga hasken da kake gani ko bai musu laifi ba kai ya haska maka ka gani sannan aiko maka da manzo ya aiko maka ya saukan maka da littattafai share maka fage kake aikin da yake so kaga wannan duk falalarsa ne to sauraka duk sakamakon da zai maka nan ihsani ne falala ce qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bi dhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un Allah ce kace da falalarsa da rahamarsa da ya sanar da ku musulunci ya dora ku akan hanyar imani ya aiko muku da manzanni ya share muku fagen shiga addini kuka gane kuka fahimce shi wa bidhalika falyafrahu ku yi farin ciki da wannan huwa khairun mimma yajma'un su yi farin ciki da wannan yafi musu akan abin da suke tattarawa na kele-kelen duniya saboda ka falalarsa ce duk da rahmarsa wannan shine abin da yake da alaka da aikata kyawawan ayyuka da Allah yake so ka samu ihsani daga Allah ka samu falala da rahama ba ma bangaren hani kuwa idan mutum ya auka abin da Allah ya hana masa to sakamakon da zai girba a nan shine fushin Allah sakamakon da zai girba shine fushin Allah da kuma adalcinsa Allah ya fushi da shi akan yayi abin da baya so sannan kuma ya masa adalci ya hukunta shi da abin da yake daidai da laifinsa daidai da laifin saboda haka idan Allah idan bawa yawa Allah laifi ko markade shi yayi bai laifi ba bai kuma zalunce shi ba saboda ya aikata abin da baya so kuma shi karkashin mulkin sa yake shi yayi shi daga babu ya bashi komai da yake takama da shi ya rage shi da komai ba sai ya bashi umarni sai ya bijire kaga zai fishi da shi to duk kuma abin da zai masa na sakamako adalci sunansa haka ya cancanta a yi masa in bai yi masa ba to wannan ihsaninsa ne kuma ya kyautata masa ne bai yi masa ba ya yafe masa to shi ne ilimin qayyim yake cewa yake nuna mana cewa to wannan ita kanta hujja ce da take nuna janibin umarni ya fi ƙarfi akan janibin hani kabi umarni ya fi ƙarfi akan ka bar abin da aka hana dukkaninsu abubuwa ne da suke manya amma wannan ya fi wannan girma ce domin wancan yana da alaƙa da ihsani da rahama da adalci da falala shi kuma janibin hani yana da alaƙa ne da fishi da kuma adalci sai ya ce fama ta'allaka bin rahmati wal fadli ahabbu ilaihi mimma ta'allaka bil ghadabi wal adli to duk wani abin da yake da alaka da ihsanin ubangijin da falalarsa da rahmarsa to Allah ya fi son shi Allah ya fi son abin da yake da alaka da ihsani da falala da rahama akan abin da yake da alaka da fishinsa da adalcinsa dukkaninsa sifofinsa ne ihsani da falala da rahama duk sifofin Allah ne falala ne mai ihsani mai rahama haka nan fishi sifar Allah ce haka nan adalci sifarsa ce amma waccan sifar ta fi masa ta fi soyuwa a gare shi sama da wannan sifar kuma ka yi watsi da abin da zai yake da alaka da rahama wanda ita ce sifar da Allah ya fi so ya fi girman tsana a wurin Allah sama da kabi watsi da abinda Allah sifar rahama da sifar adalci da fushi suka suke da alaka da shi to wannan shine logic din mantiqin shi Ibn qayyim ko kuma masu wannan hujja a wajen fifita hakuri akan aikata kyawawan ayyuka akan hakuri wajen barin munanan ayyuka to sai idan muka dubi wannan muqabala din da ibn al-qayyim yayi tsakanin al-ma'murat wal munhiyat annaha muqabala ghayr mustaqima bata tafi daidai ba wannan formula da ya bayar bata tafi daidai ba saboda maganar da ake yi ana magana ne akan fi'lul ma'murat da tarkul manhiyat ba ana magana ne akan al-ma'murat wal manhiyat ba an fahimta ana magana ne akan mutum ya aikata abubuwan da aka yi umarni ko ya bar abubuwan da aka hana to kamata ya yi maganar sakamakon duka biyu yadda ya maganar sakamakon aikata kyawawan abubuwa to sai ya faɗi kuma sakamakon barin kun gane wannan shine zai bada mu'adala mai kyau ba wai aikata manhiyar ba ai su ba can suka aikata mummuna ba can suka barin aikata mummuna suna magana akan barin aikata mummuna wanne ne ya fi aikata kyakkyawan aiki ko barin aikata mummunan aiki ba wannan shi ne gabar da ake tattauna a kanta ba ba ana tattaunawa ne akan aikata kyakkyawa ba da aikata mummuna aikata kyakkyawa sakamakon salada aikata mummuna sakamakon sa fushi da adalci ko to ai ba wannan ake tattauna ba saboda haka kaga anan an saki layi so muqabalar ba mustaqima bace wanda ya bar mummunan aiki me yake masa shi ma lada ake bashi hasana man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kutibat lahu hasana hasanatan wahida wa hasanatan kamila wanda duk yayi yayi himmatu zai aikata mummuna sai bai aikata ba shi ma lada za a bashi shi ma as-sawab za a bashi shi ma al-ajr za a bashi an gane saboda haka wannan shine babin da ake tattaunawa akan sa ba babin aikata kyawawa ba da kuma aikata munana an fahimta saboda haka wannan wajahin bai kamata ya zo cikin hujja ba an gane sai ya ce an rabi ashar fuska ta goma sha hudu an na babal manhiyati تسقط الآلاف المؤلفة تسقط الآلاف المؤلفة منه الواحدة من المأمورات وباب المأمورات لا يسقط الواحدة منه الآلاف المؤلفة من المنهيات باب أبن دعك حنا أبو بند الله حنا kada kai kaza kada kai kaza kada kai kaza Allah ce kakka cagiya kakka yi zina kakka yi caca kakka ci riba kakka yi zalunci kada kai ƙarya duk waɗannan abubuwan da Allah ce kada kai kada kai kada kai haramun haramun haramun wanda su ne babul manhiyat تسقط الآلاف المؤلفة منهم منه داوان زي دبنن abubuwan da aka hana sai zo ya al-ma'mur guda daya wani abu da aka yi umarnin shi da shi guda daya to duk sai ya share ya sarayar da dukkan waɗancan laifuka ne yana nufin tuba anan yana nufin at-tauba an gane inda mutum zai taso mushriki mashayin giya malalaci mayaudari barawo mazinaci duk wani laifi yana yi rada duk ya daga hannu ce Allah na tuba zan kara ba daga zuciyarsa kuma ya zanto da gaske yake shikenan ta'ibu min dhanbi kamar la dhanba la wanda duk ya tuba ya bar zunubi shikenan kamar bai yi ba saboda haka kaga yayi dubunnan laifuffuka a rayuwarsa amma hasana guda ɗaya ita ce tuba ta shafe masa duka waɗannan manhiyar din amma babul ma'murat mutum ya tashi mai kaza mai kaza mai kaza cikin ayyuka masu kyau tunde mai gaskiya mai amana mai kiyaye sallah mai nafil hulu mai azumi azumin nafila mai sadakar tadawuyi mai gaskiya mai adalci mai kaza mai kaza mai kaza yana aikata waɗannan to ko da ɗaya ne daga cikin abubuwan da zai aikata cikin waɗannan kyawawa zai zo kuma ya yi munanan ayyuka da yawa to waɗannan munanan ba za su shafe wannan kyakkyawan guda ɗaya ba zai zama misali kula da sallah ne amma kuma in ya fita makaryaci ne macuci ne mazambaci ne madamfari ne amma kuma lokacin sallah zai kula da shi to waɗancan laifukan ba za su share masa wannan kula da sallah ba sabanin can munanan ayyuka al-ma'mur guda ɗaya abinda aka umarni da shi guda ɗaya duk ya sarayar da su nan kuma abubuwa ne masu yawa amma ba su iya sarayar da wani ma'amur guda ɗaya ba to shi ma'anan za a iya samun kyawawan ayyuka da yawa amma wani abu guda ɗaya da aka hana da ya lalata su yanzu shirka shirka duk ba tana lalata duk kyakkyawan aiki ba annabawa da Allah ya sa walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun ma kanu ya'malun menene ma kanu ya'malun ai ma kanu ya'malun min as-salihat da za su yi shirka in ji Allah da duk abin da suke aikatawa ma'ana kyawun ayyukansu duk da su rushe walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk in kai shirka duk aikin ka zai rushe aikin ka mai kyau ko mara kyau mai kyau ashe akwai sayyi'a ko manhiyi guda ɗaya da shi ma zai iya rusa kamar yadda za a samu ma'amur guda ɗaya ya iya rusa manhiyan da yawa to haka nan za a iya samun manhiyi guda ɗaya rusa ma'amuran da yawa saboda haka kaga anan babu fifiko haka ne to kaga wannan wajihin ma ya faɗi ba zai zama hujja ba an fahimta ka haka nan ridda misali mutumin da ya yi aiki masu kyau ya yi kaza ya yi kaza kaza ƙarshe ridda ba ana samu ba mutum ya taso cikin ayyukan alkhairi أما كبر يدنا صلى الله عليه وسلم يجيز حتى ما يكون بينه وبين أن يدخلها الجنة إلا ذراع فيعمل بأمل أهل النار فيدخلها لن تكي كأن يرجي يموت يشغى الجنة sai juye ya rikice ya koma aikin yan wuta sai mutuwa ta riske shi kuma haka sai shiga wuta kaga abu guda daya ridda ce watakila zai yi da ƙarshen rayuwarsa duk ta rushe abubuwan da yi duk abubuwan da yi masu kyau ta rushe ومن يرتد منكم ومن يرتد منكم فقومت وهو كافر فقد عبق عمله وهو في الآخرة من الخاسرين ونجي يرد daga cikinku fayamutu wa huwa kafirun yamutu yana kafiri faqad habita amalu aikin sa duka ya rushe sauraka idan dai har mutun ya mutu ya kana kafiri aikin sa aikin sa duka ya rushe sauraka shi su ma al-ma'murat abinnan al-ma'murat suna iya rushewa da al-manhiyu guda daya kamar yadda al-manhiyat sun al-manhiyat suna iya saraya da fi'il ma'mur guda daya ce tuba saboda haka kaga anan babu fifiko sai al-khamis ashar fuska ta na fuska ta 15 أن متعلق الم... أن متعلق المأمور الفعل وهو صفة كمال أن متعلق المأمور الفعل وهو صفة كمال بل كمال المخلوق من فعاله فإنه فعل فكمل يتي أبند المأمور أبند أكي أمرني لشي أبند يكي دا علاقة لشي شين أيكي أيكي أي كتو شي أي كتوني أبند لك أي كتو ce kai sallah wani abu ne zaka tashi kai da gabobinka ce kai azumi wani abu ne zaka tashi kai da gangan jikinka da lafiyarka ce ka je hajji wani abu ne zaka yi aiki da gabobinka kai sadaka wani abu ne zaka yi aiki da dukiyarka zaka duk wani umarni zaka samu akwai wani abu a aikace da ake so kai saboda ka shi umarni yana da alaka da aiki ne to shi kuma duk wanda yake mai aiki to shi yake da sifa ta kamala a ce yana kaza yana kaza yana kaza ana faɗa ayyukansa kusan za a faɗi sifar kamalar mutum ayyukansa ake cewa a ce gwamnan nan mutum ne gwamna ne mai gaskiya mai adalci saboda ya yi kaza ya yi kaza to ayyukan za a faɗa ba ca za a yi ba bai yi kaza ba bai yi kaza ba bai yi kaza ba an fahimta shi saboda haka shi umarni yana da alaka ne da aiki da za ka yi daga jikinka da za ka yi da lafiyarka da za ka yi da dukiyarka kuma aiki sifa ce ta kamala sifa ce ta cika bal kamalul makhluqi min fi'alihi ayyukan mahluki shi suke nuna cikarsa duk wani wanda ake so a nuna cewa kamili ne ko cikakken mutum ne ko na kirki ne to ayyukansa ake zanowa sai ce wane ga ayyukan da yayi yayi kaza yayi kaza yayi kaza wannan ayyukan su zasu ba su su ba shi kamala ba wacce ake ba bai yi kaza ba ce wane ai na kirki ne ce ai kun yi kun yi kwata wani gwamna na kirki saboda saboda bai yi kaza ba bai yi kaza ba bai yi kaza ba bai yi kaza to me yayi babu wannan ba zai zama na kirki ba a ce ai na kirki ne menene menene yasa zama na kirki bai sata ba bai daki kowa ba bai ci amana ba bai rena mutane ba a yi ta cewa bai yi kaza bai yi kaza ba to me yayi sai a shiru to wani ba a faɗa aikin kamala sa ba an fahimta shi yasa daga cikin babu annafiyul mahab daga cikin sifofin Allah ka ce Allah ba kaza ba ba kaza ba ba kaza ba to ba yi masa kake ba sai dai ka yabe shi da aikata wani abu wanda sifa ce ta kamala sifa ce mai kyau a gurin duk mai hankali to da wannan ne kake yaban Allah ba da kore ba ba ka ce Allah ba rago bane Allah ba mugu bane Allah ba kaza bane Allah ba kaza bane wanda baka yabe shi ba dan akwai wasu abubuwa su ma suna nan da ba a cewa da su miyagu ba a cewa da su ragwaye amma ko ba yabansa ake ba ce kyamarar nan ba raguwa ba ce ba guguwa ba ce to yabanta kai da wannan aka ce kyamarar nan tana ɗaukar hoto mai kyau tana ba da kyan kwaliti tana kaza tana kaza wani shi ne yabo amma ba ce bata bata bata bata ba an gane saboda haka babu annafiyul mahab tsantsar korewa a cikin sufofin Allah sai dai annafiyu ma isbati diddi kamal ma isbati kamal diddi a kore a tabbatar da kamalar kishiyar sifar da aka kore to shi ne yake cewa fa innahu fa'ala fa kamula dan adam yayi aikata wani abu ne ya zama kamili wa muta'allaqun nahi ko muta'allaqan nahi at-tark shi kuma hani abin da ya ta'allaka ya ta'allaka da shi ko yake da alaka da shi shine bari a ce ya bar zalunci ya bar cutar da jama'a ya guji zina ya guji sata ya guji kaza ya bar kaza ya bar kaza wannan bari ne wattarku adam shi kuma bari babu ne wato za a ce a ɗabi'unsa ba ya da kaza babu kaza babu kaza shi babu ne babu a karan kansa ba kamala ba ce don a ce kaza ba tare da kaza ba kamala ba ce watakila saboda asali sifar wato yadda shi abin yake ba zai iya ɗaukar wannan sifar ba ne asali maka ce kamar nan ba zalima ba ce wani ba ka yabe ta bale annan zulma la ya ƙoma biha laisa hadal jasad aw laisa hadal jism qabilan lil zulmi aslan daman ba abu ne da yake karbar a ce yayi zalunci ko bai zalunci ba kamar ka kore wa garu ko wannan fula din ka ce ba zalima ba ce to daman tana zalunci ne ko za ta iya yin zalunci ne ba wani zalunci da ta iya saboda haka dan dan ka nuna wani rago matsoraci ka ce ba a zalimi ne ba ka yabe shi ba ba a ganin shi da ƙarfi ba da isa kuma bai zalincin ba ta yi saboda ragwancinsa ne saboda rauninsa ne saboda tsoronsa ne sai zai zalunci ba amma da zarar aka dan ba shi dama ya dan ji ƙarfi ƙarfi tare da shi to zai gwada kaga ashe korewar ita kadai bata zama yabo ba an gane saboda haka ishi ta korewa ita kadai to tabbatar da babu ne tabbatar da babu kuma ba yabo ba ne yace wa min haythu wa min haythu huwa kadhalika ay min haythu al'adam huwa kal'adam ko huwa adamun la yakunu kamalan min haythu huwa adam la yakunu kamal ba zai zama kamala ba a matsayinsa na babu ne fa innal adam al mahd laysa bi kamal domin tsantsar babu ba kamala bace wa inna ma yakunu kamalan lima yatadammanuhu aw yastalzimuhu min fi min aw yastalzimuhu min al fi'l zai zama kamala ne zai iya zama kamala saboda abin da ya kunsa ko yake haifarwa na na wani aiki sabamme alladhi huwa sababul kamal wanda shine zai sa ya zama kamili kamar mu ce zalunci da muka yi maganar zalunci barin zalunci ba zai zama kamala ba sai ya kunshi tabbatar da adalci yanzu ka ce Allah laysa bi zallamin lil abid kamala ce saboda yana iya yayi inda zai so amma sai haramta wa kansa ni haramtu zulma ala nafsi waj'altu bainakum muharraman fala tadhalimu haramtu zulma ala nafsi ya zama kamala saboda inda zai yi zalunci akwai wanda sai hana shi fa'alu lima yurid da abin da ya gada ma zai yi kama sai ya zama baya zalunci la yazlimu rabbuka ahada ubangiji ba zai baya zaluntar kowa baya zaluntarsa don ba zai iya yin zalunci ba a don saboda zalunci sifa ce ba ta kamala ba shi kuma adali ne saboda ka kore sifar zalunci daga Allah tabbatar da sifar adalci ce gare shi an gane ta zama kamala saboda ta kunshi tabbatar da wa Allah adalci an fahimta don haka duk inda Allah ya kore wa kansa zalunci ya yi haka don ya tabbatar wa da kansa sifar adalci ne za mu fahimci sifar adalci ne daga korewa kansa zalunci an fahimta ko ashe kaga aikin shi ya ba wa wannan sifar kamala ba a karan kanta ta samu kamala ba wa amma an yakuna mujarrad at-tark alladhi huwa adam mahdh kamalan aw sababan lil kamal fala amma a ce kawai ga wani abu korewa ce ita tsantsa babu ce kuma ta zama kamala ko ta zama wani sababi na samun kamala wannan babu shi an gane to yace to wannan shi yake nuna cewa janibin aikatau ya fi janibin tari bari janibin a ce yi kaza ya sallah ya azumi ya fi janibin a ce bar kaza bar kaza bar kaza yanzu da yawa daga cikin mu nan ba sa wasu laifuffuka dan asali ba ba sa tunanin sa ransu Allah ya ɗabi'ance mutum tun daga farkon tasowarsa baya jin sha'awar wani abu zalunci don haka baya ma tunaninsa baya sha'awar wani abu zina ko sata ya kaɗaba kayan wani baya jin wannan yawa daga cikin ma'anar haka ne to kaga anan dan mutum ya bar wannan abun ba zai zama kamala a karan kansa ba ba zai zama kamala a karan kansa ba sabanin wanda Allah ya jarrabe shi da abun amma ya janye jiki ya ki yana jin zuciyarsa na ziga shi yi kaza kuma zai iya yi amma tsoron Allah sai ya hana shi to wanda sai a bashi lada akan wannan an fahimta an gane bambancin ba ka zauna baka ce ko yanzu Allah yana rubuta maka lada saboda baka shan giya baka shan kwaya kai ba dan kwaya bane da haka Allah yana yana rubuta maka ladan wani ba dan kwaya bane a bashi lada kaza wani ba dan kwaya bane saboda asali ma kowarinta ba kai kowa mai ishanta ma ka gani sanar shi za ka kake yi to don menene kuma za ka yi tunanin wai don kawai wannan sifar an ta baka lada amma ga wanda Allah ya jarrabe shi da wannan shaye-shayen lokaci guda ya dubi girman Allah ya dubi girman saban da yake yi ya yi tunanin lahirarsa ya ce ya daina to sai a ba shi lada akan an gane ko to shi ne ce misalu zalika inda zai nuna maka cewa bari kawai rashin yin rashin aikatawa kadai ba kamala ba ce sai idan an samu aikatau tare da ita ya ce misali zalika annahu law taraka sujuda lis-sanami lam yakun kamaluhu fi mujarrad hadha tarki ma lam yasjud lillah mutum ne zai ci shi ba zai yi wa gunki sujjada ba ba zai yi wa gunki sujjada ba wanda ba zai zama kamala ba kawai don ya wa zunci sujjada matuƙar bai yi wa Allah sujjada ba ya ce shi ba zai yi zunci sujjada ba amma kuma ba ya yi wa Allah sujjada ba ruwansa da sallah zai zama kamili in an ce menene dalilin kamala sa ce baya wa gunki sujjada ba zai samu su kamala ba dan ya bar wani nau'i na wani laifi har sai yayi akasinsa mai kyau shine yayi wa Allah sujjada wa illa falau taraka sujuda lillahi wa lis-sanami lam yakun kadhalika kamala da zai ce ba zai yi wa Allah sujjada ba ba zai yi wa gunki sujjada ba ba zai zama kamili ba yace shi a gaskiya bai ga dalilin da zai sa yi wa gunki sujjada ba amma kuma shi ba zai je yi sallah ba bai ma karɓi sallar ba ba za a kalle shi a matsayin kamili ba dan ya bar aikata laifi wa kadhalika law taraka takdhibar rasul wa mu'adati lam yakun bidhalika mu'minan ma lam yaf'al bidda dhalika min at-tasdiq wal hubb lahu wa muwalati wa ta'ati haka nan da yau wani zai ce shi ba zai karyata manzon Allah ba ba zai yi nuna masa gaba ba ba zai karyata shi ba kuma zai nuna masa gaba ba to wannan ba zai sa ya zama mumini ba shi gashi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce annabi ƙarya yake ba ko baya gaba da shi kamar misali Abu Talib da ya zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam da irin wannan sifa a gurin sa annabi ba ƙarya yake yi ba kuma shi baya gaba da shi bai ma taba fitowa ya faɗa da shi ba amma kuma bai zama mumini da wannan ba malam ya fa'al didda zalika matukar bai akasin wannan ba bai akasin wannan sai ce min tasdiki abin da ya kamata ya ce anan min al-imani an gane min al-imani min al-iman ba shi ne mujarrad tasdik ba tasdiki ne tare da ikirari mutum ya gaskata ko ya fito ya ikirari an fahimta shi ne iman wanda suke fassara al'iman bin tasdik su ne a sha'ira na fi zaton cewa tasirin ɗauko maganganun da ibn qayyim yayi daga muhammad al-ghazali muhammad abu hamid al-ghazali tasirin su ne ya fito bai kula da kalmar da ya amfani da ita ba a nan mukabilin takzir din yake nufi ƙaryata annabi mukabilinsa da zai sa ya zama mumini shine ya yi imani sai ce malam ya fa'adu zalika min at-tasdiq yana nufin min al-imani bihi wal hubbi lahu da san annabi wa muwalatihi da goya masa baya wa ta'atihi da yi masa da'a matukar mai waɗannan ba to kasancewar baya karyata shi kasancewarsa baya gaba da shi wannan ba za ta mai da shi mumini ba Nabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da kafirai waɗansu ya zauna da su zama na amana ba su cutar da shi ba zalunce shi ba ba su haɗa kai da waɗanda suka zalunce shi ba wasu ba suka taimaka masa amma wanda bai sa sun zama musulmi ba don kawai sun yi wannan matuƙar ba su fito sun yi ikirari cewa annabi manzon Allah bane gaskiya faɗa kuma su yi masa da'a su so shi an fahimta saboda haka don ka bar wani abu mara kyau kawai shi kadai ba zai zama kamala ba matukar wani abu a aikace bai biyo baya ba shi ne abin da ibn qayyim yake faɗa nan to kaga ashe janibin ma'mur yana da ƙarfi sama da janibin bari shine at-tark fa'ulima anna al-kamala kulluhu fil ma'mur daga nan muka fahimci cewa dukan wata kamala tana cikin aikata umarni wa anna al-manhiya kuma duk abin da aka hana malam yattasil bihi fi'lul ma'mur matukar bai sadu da aikata abinda aka yi umarni da shi ba lam yufid shay'an wa lam yakun kamalan ba zai amfana da komai ba kuma zai zama kamala ba fa innar rajula da za a ci zama mutum law qala yace lir rasuli da ga manzo la ukazzibuka ce ni ba na karyata ka wala usaddiqu ko ba na gaskata ka ni ba ruwana ƙarya kake faɗa ƙarya ba ƙarya kake faɗa ni ba ruwana ba ka gabana an gani wani ya ce wa manzo ni ba ruwa na ƙarya ce kake faɗa ba ƙarya kake faɗa ni ban ce ƙarya ba kake faɗa kuma ni ban ce gaskiya kake faɗa ba ba ruwa na wala uwalika ko ba da goyon bayan ka mana ba za a gani cikin magoya bayan ka ba wani abu ya taso a gani a bangaren ka ba zan shiga bangaren makiyan ka ba kuma wala uadika ba zan shiga bangaren makiyan ka ba zan shiga bangaren ka ba ni neutral ne saboda ka ni dan tsaka-tsaki ne ba ruwanmu je can su yi ta yi ba ruwanmu ɗan bida'a da ɗan sunna ni ni ba ruwana tare wannan ne mai gaskiya ba nan ni ba ruwana irin wannan dan ba ruwanmu ɗin to a musulunci ba dan ba ruwan mu a musulunci ba neutral dole ne ko ka bi gaskiya ko ka bi ƙarya wa ma za ba adal haqqi illa dhalal in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum ko su ansa maka ko kuma bi san zuciyar suke bi amma ba wani abu a tsakiya ba su ansa maka ba kuma a ce musu ba yan san zuciya ba ba ahlul ahwa ba ko dai su ansa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ahlus sunna ko su ki ansa masa zama ahlul ahwa ɗan bid'a shikenan amma ba wani shi ba dan sunna ba shi ba dan bid'a ba wai kana tambayar mutum ya ya yake a ce to shi ne gashi nan dai shi ba dan sunna ba da shi ba dan bid'a ba to baya musulunci kenan yana yi to wani iri yake yi yana musuluncin sunna ne ko yana musuluncin bid'a dole da yana daya zai yi musuluncin ne ba sunna ba ba bid'a ba to me shi sauraka dole akwai wani abu da yake ko da yana yin na sunnar ko yana yin na bid'ar ko yana gaurayawa wani abin sunna sunna bid'a bid'a gashi nan haka ne to ita sunna sunna ce sak ka yi ta ne kawai kai tsaye ba maganar ka taba nan ka taba can ka tsakuro nan ka hada kai hada ka yi dambu ba ba maganar ba kwado a cikin harkar harkar a musulunci to da za a samu wani wace ce maza Allah ni ni ba na karyata ka kuma ce gaskiya kake faɗa ba kuma ni ba zan yi faɗa da kai ba kuma ba zan goya masu faɗa da kai baya ba wala uharibuka ba zan yake ka ba wala uharibu ma'ak man yuharibuka ba zan kuma haɗu da kai mu yake wanda suke yakar ka ba to duk da waɗannan abubuwan da zai faɗa da kana kafir yana nan dai kafirin sa ba zai zama musulmi ba ba za a zo a ce ai wannan kafirin baka gani ba ba ruwan shi da mu amma ba kafiri bane shi a'a kafiri ne yana nan kafirin sa walam yakun mu'minan bi tarki mu'adatihi dan kawai baya gaba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa takdhibihi baya ƙaryata shi wa muharabatihi baya kasa wannan ba zai sa ya zama mu'mini ba ma lam ya'ti bil fi'l al wujudi alladhi umira bihi maftakar bai zo da wani aiki samamme ba wanda aka umarni da shi yanzu kalmar shahada shine ikrari cewa ya ya karɓi musulunci kuma ganshi yana sallah tare da musulmi wani abu ya taso na musulmi a ganshi a ciki kada a ganshi a bangaren makiya musulunci yana taimaka musu to wannan shine zai sa zama ya zama mu'mini to kaga abinda zai sa shi ya zama mu'mini shine wani abu wanda yake a aikace wanda shine fi'lul ma'mur amma at-tark bari kadai wanda ba zai sa shi ya zama saura kamar karatun da muka yi a cikin a cikin kafirai mushrikai ana samun waɗanda suke ba sa zina ba sa sata ba sa cin amana masu gaskiya masu adalci masu rufan alkawari masu kaza masu kaza amma nan ba zai fitar su daga cikin mushrikai matukar ba su imani da tauhidin da annabi ya zo da shi ba ba za ka tsame su daga cikin mushrikai ba dan kawai suna da waɗannan abubuwan da ba sa yi ba sa kaza ba sa kaza an fahimta wannan kadai ba zai sa su zama mu'minai ba to aka koma wajihi na tara zamu ga kusan shine wannan anna tarkal mahzur la yakunu qurbatan ma lam yuqarinhu fi'l al-ma'mur abu a can baya mun yi wajihi na tara to wannan na sha biyar din kusan shine aka maimaita shi da wata siga an fahimta saboda ba kari aka samu ba an gane duk da ya kirawo shi da na sha biyar na sha biyar ka koma ka sake karanta na shi na tara afwan ka koma karanta na tara za ka shine na shine dai na sha biyar السادس عشر أو لوكتي أقولي تو ذا بطيئة أنا سيبا يمكن أن صلى إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله